أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي baya ka muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi namu mai albarka na tafsirin ma'anonin alkur'ani mai girma a wannan rana ta alhamis yau muna 27 ga watan rajab 1445 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da bakwai ga watan biyu 2020 da hudu miladiya muna fata Allah ta'ala ya mana muwafaka a darasinmu na ƙarshe mun tike a ƙarshen suratu nuh alaihi salam a yau insha Allah za mu tashi suratul jin malice tafsiru suratul jin tafsirin suratul jin wannan kuma shine sunanta suratul jin saboda wannan kalmar ta maimaitu a cikin wannan suran wurare daban-daban ul'uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni wannan na warko kenan to haka zai ta maimaituwa wato ba so ɗaya ba so biyu ba bayanin aljini aljini wato ma'anar kalmar dai shine aljini aljinnu aljini an kira shi da wannan suna saboda yakan fakewa ya ɓoye game da idanun ɗiyan adam falamma janna lokacin da ya ɓoye ke to mana kasancewa shi a ɓoye ne sai aka samu shi suna cewa aljinnu to wannan wato wata halitta ce wadda take kafaɗa da halittar ɗan adam wato halitta ne na musamman wanda Allah ta'ala su ma ya halice su amma Allah ya ɓoye su su ba sa ganuwa a fake suke a gare mu amma suna nan a raye da dalilai tabbatattu na ƙur'ani da hadisi duk wanda yake inkarin wannan to ya ƙaryata ƙur'ani ya ƙaryata manzo sallallahu alaihi wasallama ya kafirta duk wanda yace babu aljini kuma waƙi ma yana nuna samuwan su ta yadda zaka ga wani lokaci wani abin in ba aljinin ba abin da zai yi shi kaga wani abu ba kai ba kai kuma gashi abin ana a gaban ko baka ganin mai yin to galiban wato aljannai su ne suke yin wannan sifa ta halitta su wannan dai Allah kawai ya bar wa kan shi saninsu yaya suke amma da ba su dama su rikida sukan iya zama maciji musa kare abubuwa dai ga sunan Allah ba su wannan damar su rikida su zama haka nan sama su ta musamman Allahu a'ala amma dai a cikin kwakwalwar ɗan adam a tsawon tarihi idan aka ce aljani to za ka suranta wani abu ne wanda yake mai ba da firgici wanda yake abun tsoro ne marasa kyan gani da aka Allah ta'ala ma wato da yana zance a kan shajaratu zaqqum saboda Allah wannan abun a kimshe ki a fitsaran mu cewa dai aljami wani abu ne da yake marasa kin gani to dai na siffanta mana inna shajaratu zaqqum ta'amul atim kalmuhl yaghli fil butun ka ghali al hamim wato a can Allah ba mu labarin da cewa a kana rubusu shayatin mana wannan icen tana da 'ya'ya kai ka ce kaman kyan mana saboda muninsu kaman kawunan shedannai kenan dai wani a ɗabi'a alawalan da siffarsa amma dai kaman a ɗabi'ance halitta ce wadda take da ba ta da siffa kyakkyawa tana da muni Allah fa'ala Allah ta'ala ya halicce su dalilin da ya sa Allah ta'ala ya halicci dan adam da wannan dalili ne Allah ta'ala ya sa ya halicci aljini a nassin qur'ani Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce ban halicci mutum da aljani ba sai dai dan su bauta ne kuma aljani halittar shi ta gabaci halittar dan adam sai da aka halicci aljani tukun Allah ta'ala ya halicci dan adam kamar da Allah da kai shi bar labara cikin alkur'ani yanzu kunna lil mala'ikati sujudu li adama fasajadu illa iblisa aba kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi yanda Allah ta'ala ya halicci dan adam ya halicci annabi adam ya umurci mala'iku cewa su zo su mishi sujada sai iblis yayi taurin kai ya kiya Allah ya ce kana min aljinni shi da ma jinsin shi ba na mala'iku bane jinsi ne na aljannu to da aka ce aljani to akan samun na kirki da na banza akan samun musulmi a samu kafiri a cikin aljani kamar yadda a cikin dan adam ake samun kafiri a samu musulmi a samu na kirki a samu na banza ina wata gani kamar da aka yi kalma amfani da kalma a shaitan to wannan ya game duk wani wanda yake marasa da'a wanda yake ba shi da kirki mai bitirin cewa dokokin Allah daga cikin shaidannu sai a kira mana daga cikin aljannu sai a kira shi wannan shaidan ne daga cikin dan adam ma sai a kira shi shaidan kai hatta a cikin dabbobi da ta bujire ana jingina mata kalmar shaidan mana dai kalmar shaidanin aljani shine sunan shi amma shaidan wanda ya butulce ne ya taurin kai ya zama lala ba mutumin kirki ba to shi ke kiran shi wato shaidan da haka dai waɗannan wasu halitta ne na musamman wanda Allah ta'ala ya su da waɗannan kaɗan da abubuwan da muka ji a kansu to shi ne Allah ta'ala sai ya sauko sura ta musamman wanda ake kiranta suratul jinni ma'ana surar aljannai to babbar abin da wannan sura take dauke da shi shine Allah ta'ala a ciki ya bamu labarin cewa alzannai sun saurari alkur'ani mai girma kuma da labarin yadda kai tsaye mutanen kirki daga cikinsu masu rabo suka yi imani suka bi wannan alkur'ani da kuma sura ta bar bayani akan irin bayanai da kuma wato maganganu da nasihohi da suka yi wa 'yan uwansu da kuma suka faɗa da wanda ita sura ta mana hikayar wannan bayan wannan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin cewa a cikin surar su aljannai a can da saboda su takadare ne Allah ya ba su abin ikon yin abin da bai ba dan adam ba aljani cikin lokaci kada yanzu sai tashi ya yi tahiya yanzu ya je nan kamar kare karatun da sai kewa duniya yau ba ruwan shi ya je can ya je can ya tsinka nan yanzu yanzu ya je dau to Allah ya ba su wannan kuma ya ba su dama wato har ma sama suke hawa can suke zuwa su yi wuri suka yi fada fada a sama don su rika sauraron maganganun mala'iku in suka ji Allah ta'ala in yi wahayi mala'iku suna tattauna wani abin suka ji nan da yi su gangaro su su gaya bokaye to sarki ne na gari kaza a ƙasa kaza a rana kaza a lokaci kaza zai mutu shikenan ranar tana yi ƴar yana yi sai ya mutu a ina suka je ma'ana magana ce suka sato daga sama manzo ce sai su ƙara ƙarya ɗari a sama in ya faɗi bai zama daidai bai faɗi zai ce rana kaza ba ya ce za a yi kaza ba kuma ya zama daidai kuma shi na da awon zai kare kan shi abun bai bai ce ai dalilin da yasa ba ai ba kaza kaza kaza ne kuma to sura ta ba mu labari suna da wurin da suke sun yi fada a saman da suke zuwa suna jin maganganun mala'iku to daga turo manzo sallallahu alaihi wa sallama wannan wato aka katse shi kuma aka dauki tsaro wanda yake matsananci game da sama ta hana su jin wannan wato magana na mala'iku kuma aka tattara musu ma wato tauraro masu aman wuta suna zawwa kawai sai su fesa musu shikenan sai su su hallaka su su kona su kan mai ganin tarmamuwa tana gudu cikin dare to wannan wato aljannan ne ai yanzu masaddar ba yau da kullum yi suke sai dai sun je sun saurara to sura ta mana bayanin wannan kuma ta mana bayani cewa lalle daga cikin sona aljannai akwai musulmai kuma akwai kafirai ta mana bayanin makoman kowanne daga ciki wanda ya musulunci ya bi Allah sakamakon shi kyakkyawa gidan aljanna wanda kuma ya munana sakamakon shi wato gidan wuta sura ta yi bayani akan isar da sako na manzo sallallahu alaihi wasallama kuma tarihi da cewa banda Allah ta'ala babu wanda ya san gaibi sai shi kadai da aka wannan su ne babban abubuwan da sura take kumshe da shi kina ta gace alarma sai mu fara da bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا na'am mun manta cewa wannan sura sura ce makkiya ma'ana ta sauko kayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina tana dauke da ayoyi guda 28 ba da bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai Allah ya ce kul annabin rahama ka ce wa al'ummaka uhiya ilayya an yi wahayi zuwa gare ni annahu yadda al'amarin yake istama a nafarun minan jini waɗansu tawaga ko gungu daga cikin aljannu sun saurari wannan alƙur'anin faƙalu sai suka ce inna lalle mu sami'ina mun ji ƙur'anan wani abin karantawa ajaba wanda yake cike da abin mamaki to wannan ibn katsir yake cewa ya ƙulu ta'ala amiran rasuluhu sallallahu alaihi wasallam a wannan ayoyi Allah ta'ala yana faɗa yana umurtar annabin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yukhbira qaumahu manzo ya labarta wa mutanen shi annal jinna istama'ul qur'an ai aljannuma sun saurari wannan alqur'anin fa'amanu bihi sai suka yi imani da shi wa saddaquhu suka gaskata wannan alqur'ani wan qadu lahu kuma suka meka wuya game da umarnin shi da halin shi fa qala ta'ala shine Allah yake cewa kenan qul manzo kace an yi wahayi zuwa gare ni lalle waɗansu nafar idan aka ce nafar mutanen da ba su gaza uku ba ko ba su kai goma ba waɗansu suka ce wato aljannai guda tara ne waɗansu suka ce guda bakwai to waɗannan mana sun saurari wannan alƙur'anin faƙaru sai suka ce inna sami'ina lalle mu mun ji qur'anan wani abin karantawa ajaba wanda yake cike da mamaki saboda balaga da mantiki da irin sakon da yanda aka jera zancen duk wanda ya san larabci da abin da yake cikin shi na iya maganganu to zai san cewa wannan qur'anin ba magana ɗan adam bace alzannai da kansu saboda takadarancin su kai takadarancin aljini amma shi da kanshi ne zuwa alkurani ya ce kai wannan zance ya kai abin mamaki Allah ya ce ya haji ila rushudi shi wannan qur'anin yana shiryarwa zuwa ga shirya e duk wanda ya saurare shi ya fahimce shi ya lazimce shi yake kokarin sanin ma'anonin da yake dauke da su to babu shakka da izinin Allah zai shiryu kuma zai shiryu a nan duniya da kuma lahira shi da mala ce ma'ana ya haji ila rusudi ila sadaji wanda sha ma'ana zai shirya da mutum zuwa ga daidaito alamar da shi na duniya da lahira wanda ja da kuma samun tsira da rabauta a duniya da lahira sai suka ce fa'aman na bihi da haka suna jin ƙur'ani da irin yadda da saƙon da yake ɗauke da suka san cewa daga wajen Allah yake suka can bin suka san cewa bin wannan shine shiriya kai tsaye ba shawara ba sai an je an nemi ganin daman wani ba suna ji suna fahimta kawai fa'aman nabi suka ji sai muka imani da shi shi lamarin gaskiya a ran da ka gane kakka za ka yi wata wata kada ka tsaya ka rika shan kafa abinda ka fahimci wannan shine addini wannan shine gaskiya to kada ka rika tasawu ka rika ce a'a a gaba ko ka rika jin tsoron zuciyar wani ko sai ka ba wani shawara ko sai wani ya bi za ka bi wani sai Allah ya bashi bai bashi rabon fahimta ba amma kai Allah sa ka gane da haka kenan aljannu ma kada su fika anan kana jin gaskiya kawai kai imani da haka suna ji da suka fahimci cewa wannan shirya ne kawai fa'aman nabi suka ji sai muka yi imani da shi suka ce walan nushrika bi rabbina ahada suka ce ai har abada ba za mu sake komawa hada ubangijinmu da wani ba daga yau mun kare shirka wanda ke nuna maka sun fahimci cewa babban sakon da qur'ani yake dauke da shi shine tauhidi suka ce mun yi imani walan nushrika bi rabbina ahada daga yau ba za mu sake yin shirka ba kenan san babban sakon qur'ani shine tauhidi abin da yake umarni kenan mafi girma abin da yake hali shine shirka da haka sun yi imani sun yi tauhidi kuma suka ce ba za mu sake yin shirka ba da haka shirka ba karaman al'amara ba ce kuma dole ne mutum ya rika jin tsoronta kuma ya rika kokarin guje mata Allah ba ikon guje mata wato wannan aya ko waɗannan ayoyi sun kamanceceniya da ayoyin da suka huce suka gabata a cikin wannan tafsiri namu a cikin suratul ahqaf inda Allah ta'ala yake cewa wa id sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى يهدي إلى الحق هو وإلى طريق مستقيم سكت يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله نعم قبل يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر, يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم suka ce wa man la yujib da iya lahi fa laysa bi mu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin wato waɗannan ayoyin in ka bibiye zaka kama waɗannan ayoyin da suke cikin wannan sura ce da Allah ya ce wa id ka tuna kai manzo sallallahu alaihi wasallam akwai mai karanta qur'ani iz sarafna ilayka kina na magana da manzo lokacin da muka karkata zuwa gare ka nafaran waɗansu mutane da suka huce uku ma'ana ba su ƙasa da uku kuma ba su kai goma ba shi ne ma'ana ƙul'umi ila annahu sama a nafarun minal jinni kina wa in sarafna ilayka nafaran minal jinni waɗansu gungu na mutane ma'ana na aljannu muka karkata su zuwa gare ka yastami'una alqur'ana suna surara alqur'ani falamma hadaruhu qalu ansitu lokacin da suka zo suka ji manzo yana karanta qur'ani sai suka ce kun shiru kun shiru falamma qudiya lokacin da Annabi sallallahu alaihi ya kare wannan karatu ba su yi wata wata ba wallau ila qaumihim munzirin insha Allah ainihin Allah ga da suka ji suka ce amanna bihi ko ya hadi ila rusuli fa amanna bihi to a can kai ai ba ce batan sun yi imani can kawai ce aka yi suna manzo yana karewa sai suka juya wallau ila qaumihim munzirin sai suka zama yanzu sun ma du'at suka koma wajen mutanen su suna wa'azi suna kiran mutane zuwa ga wannan alqur'ani suka ce ya qaumana Allah ya mana hikaya cikin abubuwan da suke gaya ma mutane su su aljanna suka ce ya kaumana ya ku mutanen mu ajibu da'i Allah ku karba kiran mai kira zuwa ga Allah wa aminu bihi ku yi imani da shi yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku wa yujirkum min azabin alim min azabin alim Allah zai tsiratar da ku daga azaba mai radadi suka ce wa man la yujib da'i Allah duk wanda bai karɓa ma ba kiran Allah falaisa bi mu'jizin fil ardi bai isa guje wa Allah ta bayan kasa bai gagari Allah walaysa lahu min dunihi awliya kuma ba shi da wani mai zuciya al'amari kuma bayan Allah ulaika fi dhalalin mubin duk waɗanda ba su bi Allah ba su bi Qur'ani ba to waɗanda suna cikin bata wadda take mabayyaniya to waɗancan ayoyin kaga sun yi kamanceceniya da waɗannan ayoyi to idan kuma ta ba a tafsirin ina ga tafsir mun yi shi ne a tafsirin azumin shekara biyu da gabata mun jero hadisai wanda ibn kasir ya jero wanda suke bayani akan wannan kissar wanda kuma insha Allah zuwa nan gaba za mu sake ambata yadda lamarin ya kasance da haka ne suka ce ya hadi ila rushdi sun ji abin karanta mai abin mamaki yana shiryawa zuwa ga shirya suka ce sai muka yi imani da shi har abada ba za mu koma haɗa ubangijinmu da kowa ba sai suka ce wa annahu yadda al'amarin yake ta'ala jaddu rabbina girman ubangijinmu ya ɗaukaka a wani tafsirin kenan abdullahi na abbas yake cewa jaddu rabbina yace fi'luhu wa amruhu wa qadruhu ma'ana ayyukan Allah da umarnin shi da ikon shi sun ɗaukaka waƙala a wata faɗa abulada ba suke cewa jaddullahi ala'uhu wa ƙudurattuhu wa ni'imatuhu ala khalqihi ma'ana ni'imomin Allah da ikon shi akan bayin shi wanda shine jaddu rabbina kenan kuma wannan wato kuma an rawaito daga mujahid ikrima suna cewa jaddu rabbina bi ma'ana jalalu rabbina girman ubangijinmu kamar muka masala na farko kenan qatada yake cewa ta'ala jalaluhu wa azamatuhu wa amruhu wato girman shi da daukakar shi da al'amarin shi ya girmama imamu sudi yake cewa ta'ala amru rabbina al'amarin ubangijinmu ya girmama an samu daga abi darda da mujahid hallau da ibn juraish suke cewa zikiruhu kina ta'ala jaddu rabbina bima ta'ala zikru rabbina mana ambaton ubangijinmu ya daukaka a waɗannan tafsirai gabaki daya in ka har hada su dai ikhtilafu tanawwu ne ba ikhtilafu tadad bane kuma ai duka tana daukan haka kuma babu wanda ba haka kin bane neman Allah sun daukaka ambatan Allah ya ɗaukaka girman Allah ya ɗaukaka ni'imomin shi ɗaukaka ƙudurar shi ga sunan da duka abubuwan da aka zana maɗaukaka ne ina ta gani shi wannan ubangijin namu mattakhadha sahibatan wala walada ai bai riki mata ba ko kuma da malik abin da ke nihi ta'ala an ittikhadi sahibati wal aulad Allah ta'ala ya ɗaukaka game da a ce Allah yana da mata Allah ya ɗaukaka da a ce Allah yana da ɗa subhanahu wa ta'ala wannan sifa sifa ce mummuna na jinginawa Allah mata ko jinginawa Allah ɗa domin sha Allah ta'ala kamili ne baya bukatan komi a wajen kowa kuma komi halitta shi ce subhanahu wa ta'ala da haka duwanda zai raya cewa Allah yana da ɗa ko Allah yana da mata wato wannan ya yi magana mummuna wanda Allah ta'ala ya kita kuma ita wannan maganan ta kai sama da ƙasa su rushe da duwatsu da komi Allah ce an da aulin rahmani walada kawai ai da'awa ma ka ce Allah ya riki wani a matsayin ɗa girmansu ya kai duniya ka tashi a ta da kiyama amma ba da Allah ta'ala ya sa mata ajiri ba to da girman ka ce kawai Allah ya riki wani a matsayin ɗa kamar da mushin suke cewa Allah ya riki annabi isa ɗa to wannan kwaɗan wannan kawai ya kai duniya ta tashi kuma Allah ya ce yin hakan zage shi ya ce ɗan adam yana zagi na ce ya Allah za mu zage kai ce kun ce ina da ɗa wannan zagin Allah ne kuma cutar da alalai in ji Allah subhanahu wa ta'ala da haka Allah ta'ala ya girmama game da ya riki a ce mata ko kuma ya wannan dan adam gajiyayye shi ne ke bukatan waɗannan malice wato ma'anar zancen ƙalatil jinnu ai aljanne ne suka ce tanazzahar rabbu jalla jalaluhu ubangiji wanda girman shi ya ɗaukaka ya tsarkaka yaushe suka faɗi wannan hina aslamu yayin da suka musulunta wa amanu bil qur'ani suka yi imani da qur'ani sai suka ce ubangijinmu ya tsarkaka a littihadi sahibaci walwalad Allah ya huce a ce yana da mata ko yana da ɗa sun maƙalu sami suka ce wa annahu kane ya ƙulu safihuna alallahi shababa suka ce wa annahu an karanta ko? na wa annahu yadda al'amari ya ce kana ya kasance ya ƙulu safihuna jahili daga cikinmu in ji aljannai ko kuma ka fassara shi ya ƙulu safihuna wawa daga cikinmu yana faɗa alallahi akan Allah shaɓaɓan magana wadda take ta ƙetare iyaka magana ta ƙarya magana ta zalunci da mujahid da ikrima da katara da suddu suka ce safihuna ya ani iblis in ji aljannai suka ce wa annahu ya al'amurka kane ya kasance ya ƙulu safihuna wawa daga cikinmu iblis ya kasance yana faɗa game da Allah magana ta zalunci magana ta ƙarya magana ta rashin daidai abu malik yake cewa shabarran bi ma'ana juran jur shine zalunci ibn zai yake cewa zulman kasiran shi sharadin kenan wa yahtamilu ibn kasir ke cewa yakan iya yiwa an ya kuna murad bi qawlihim yayi ta kasance abinda ma'anar maganar aljannu da suke cewa safihuna ya kasance wannan ismu jinsi ne suna ne na jinsi li kulli man za'ama anna lillahi sahibatan wa waladan suna ne wanda ya game duk wanda zai ce Allah yana da mata ko yana da ɗa to shine wannan safihuna ke ina ta gane ko yana cikin aljani ko yana zaman mutane yana daga cikin mutane mana wanda yake jahili wanda yake wawa daga cikin mu shi ne yake cewa Allah yana da da ko kuma Allah yana da mata in ji ibn kasir dan haka ne Allah ya ce wa annahu kana yaqulu safihuna kenan qabla islamihi kenan jahili daga cikin mu wawa daga cikin mu kahi musulunta yana fada ala Allah shatatan batilan wa zura ma'ana magana wanda take ba ta daidai ba kenan ta ƙarya da aka lace suke fada su aljanna suke cewa anna zananna na wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadhiban na'am وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا نعم
وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا na'am a waɗannan aljinai suka ci gaba da cewa wa anna lalle mu zananna mun zaci allan taqula al-insu wal jinnu ala allahi kadiba ai ba yadda za a yi mutum da aljani su kirkiri ƙarya su jingina wa Allah su wannan su ne zaton su malai ce ai abin nihi ma hasibna ba mu taba zato ba mu taba sawa a lissafin mu ba annal insa cewa mutum wal jin da aljani ya tamala'una za su yi haɗin kai alal kadibi alallahi akan yin ƙarya ga Allah fi nisbati sahibati wal waladi ilayhi ta jingina mishi mata ko jingina ɗa zuwa gare shi ko kuma faɗan abin da bai ce ba su ce ya ce ina ta fahimta su a zatansu kaga waɗannan aljannan masu wani magana mutanen kirki su suna ga cewa yadda Allah yake da girma ba su zaton aljani ko mutum haka kawai zai karya ya jingina wa Allah saboda girman Allah suka ce falon ma sami'ina hadal qur'ana yayin da muka ji wannan alqur'ani wa amanna bihi muka yi imani da shi alimna annahum kanu yakzibuna ala Allah fi zalika sai muka san cewa ashe mutum da aljani sukan yin ƙarya game da Allah abinda Allah bai ce wasu ce ya ce su zo da tsare-tsare wanda ba Allah ya faɗa ba ko su ce Allah yana da mata ko su ce Allah yana da ɗa sai da suka ji ƙur'ani suka fahimce shi suka san cewa ashe ɗan adam ya kan iya yin haka aljani ya kan iya yin haka naka kaga wato wancan faɗa da suka ce ya haji ila rushudi lalle kam su sun tabbatar da wannan kaga ta hanyar shi suka fahimci waɗannan kullallun abubuwan da can da ya kasance musu kulli amma yanzu ya warware ta hanyar mi ta hanyar alkur'ani mai girma aljannan suka ci gaba da cewa wa annahu yadda al'amarin yake kana ya kasance rijalun min insi yanzu suna ba da labarin duniyar da suke rayuwa kafin su ji qur'ani suka ce yadda al'amarin yake kana ya kasance rijalun min insi waɗansu mutane daga cikin jinsin ɗan adam ya'uduna suna neman tsari birjalin minar jinni da wasu mazaje daga cikin aljannu fazaduhum rahaka a wani tafsirin ma'ana sai su mutanen suka dadawa aljannan girman kai suke jin su manzu ba lafiya ba ne dan adam yake kakalin da ake mugu-mugu malam da waɗanda suke a bokaye ne da 'yancin karai da malaman tsubbu kan yadda ake kambama aljini yadda ake karɓar umarnin shi ya ce a yi a yi ya ce a bari a bari ba haka ake ba to wannan ya sa su aljannan sai girman kai ƙara kan su da ƙashin ma ba lafiya ba da haka sai suke abin da suka ga dama suke ma ƙara dirmiya ɗan adam cikin hallaka amma da yake cewa yana ma'ana ma'anan zancen kunna nara anna lana fadlan alal insi su aljanna suke cewa sai muka ga cewa a ashe mu muna da fifiko akan dan adam li'annahum kanu ya'uduna fina don kallon su ne suke neman tsari da mu kenan haka mun yi su amma kuma wannan haka ne daidai haka ne tsarin a dan adam ya yi aljini ya yi shi karamci Allah ce wala kadi karramna bani adam Allah ta hakika lalle tabbas mun girmama mun ɗaukaka dan adam naka mutum ya fi aljini matsayi da daraja a wajen Allah subhanahu wataala ta bangaren halitta amma a wajen fifiko ta hanyar bauta to kuma wanda ya bi Allah da gaske ya bi dokokin shi to kuma wanda zai yi dan uwan shi amma dai a haka jinsi kawai kamar yadda ɗan adam ya yi dabba to haka ɗan adam ya yi mi ya yi aljani haka Allah ya tsara da haka cikin aljani ba a taɓa wani annabi aljani ba domin amana annabi su daga cikin dan adam ne sai dai shi wani aljanin ya zo ga wannan annabi na dan adam kare da Allah ta'ala ya sallata annabi Suleiman a kansu ya bautar da su mana to don haka dan adam shine a sama amma mu da muka zo muka canza ma'aunin yanzu muka zo muka koma mu muke zuwa wajen aljannai neman tsari to wannan sai ya kara musu girman kansu da cewa a shi wa ba da shi abin sai su ganin cewa yanzu su sun hi dan adam saboda mu muna zuwa neman tsari a wajen su mala ya ce abin nihi idza nazalu wadiyan su larabawa a jahiliyarsu idan suka sabka a wani kori suna cikin tahiya aw makanin ko wani wuri muwahishan ma'ana wanda yake an bar wurin babu komi dajin Allah min albarari daga cikin sahara wa gairiha da waninsu idan suka sauka wannan kama kana adatul arabi fi jahiliyyati kamar da wani shine al'adar larabawa a jahiliyyar su me suke yi ya'uduna bi azimi dalikal makani min aljani sai su nemi tsari da wato mai girma daga cikin aljannu a wannan wurin sai su nemi ya ba su kariya an yusibahum bi shay'in yasu'uhum su ce ya kare su da Allah shi kar ya cuce su kuma kai da bari wani abu ya cuce su malice kama kana ahaduhum yadkhulu bila bila da a'da'ihi kamar yadda su a can tsarinsu idan mutum zai shiga garin makiyan shi to yakan neman juwar kenan fi juwar yake neman mutum ya ba shi kariya an bayyanta a lokacin da ana yaƙi da yanzu misali da wannan garin misali da wani gari ana yaƙi to in wancan ɗan garin zai zo kamar ni ina nan sai ce to ni na ba ɗan gari kaza kariya zai shigo ne a ƙarƙashin kariya ta to in na ɗauki wannan to hatta shugaba sarkin garin nan dole ne ya ɗauki mi ya girmama wannan haƙƙi ne da haka sai ya zo garin nan ya yi abin da zai kwana goma kwana kaza ya koma shi wanda zai taɓa shi to kamar yadda in suna bulaguro idan suka ce garin maƙiya haka suke yi to haka idan suka ce suna tsaye a cikin daji suka je wani kori wani daji wanda yake ba komai a wurin to suka neman aljanun da suke wurin su nemi su ba su kariya to lokacin da falan mara a jinnu lokacin da aljanai suka ga annal insa cewa dai jinsi na dan adam ya na bihim suna jin suna neman tsari da su min khawfihim minhum saboda tsoron su da aljannun saboda duk wani adam tsoron aljini ke mafi yawa ɗaya ɗaya ne za a ga wanda bai tsoron aljini ana samu a goma ɗaya ake hudda in ya kai ma to su aljanun da sai ga ka muna neman tsari da su ko muna jin tsoron su zaduhum rahakan sai suka ƙara mana tsoro tafsiri na biyu kenan can da suka ga muna girma masu neman tsari sai suka ƙara girman kai suka cewa mu kaza ne tafsiri na farko a tafsiri na biyu da suka ga muna jin tsoron su muna neman tsari da su sai suka ƙara mana tsoron mana zadu muraka ne ce khaufan wa irhaban wa zuquran har mu tabbata kullum muna cikin jin tsoron nasu ko mu yawaita neman tsari da su ina ta gani to haka suke yi imam kata da yake cewa fa zadu muraqan ay isman wazdadat aljinnu alaihim bidalika jara'an imam sudi yake cewa kana rajul yakhruju bi ahlihi fayati al-ardh fayanziluha fayaqulu a'udhu bi sayyidi hadha alwadi mausu da yake cewa mutum zai fita da iyalin shi cikin bulaguro a jahiliya kenan idan ya je wani kwari ya sauka sai ya ce a'udhu bi sayyidi hadha alwadi min aljinn kaji adda da zai ina neman tsari da shugaban wannan kwarin daga cikin aljannu an adarra ana fihi da in cutu ni a cikin wannan kwarin au mali ko dukiyata au waladi ko ƴaƴana au masheci ko dabbobina mana yana neman tsari da shugaban wannan kwarin ya kare shi da cewa ya kare shi da shi kar ya cutu da dabbobin shi da iyalin shi da kuma da komin shi kaga yanzu sun koma suna neman tsari da waɗansu wanda ba Allah ba kuma bayan Allah to wani aljani sai suke jin daɗin wannan wannan kuma ya ƙara musu wato girman kai ibn abi hatim ya fitar da hadisi daga karmad bin abi sa'ib al-ansari qala yake cewa kharajtu ma'a abi min al-madinati fi haja yake cewa shi da baban shi sun fita daga madina za su je biyan wata biyan bukata wa zalika awwalu ma zukira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi makka yace wannan kuma ya afku ne farkon da aka fara ambatan lamarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama a makka lokacin da aka fara ambatan cewa ai akwai wani annabi a garin makka Allah ta'ala ya turo shi kaza kaza kaza kaza kaza to yace lokacin da suka fita fa'awanar mabitu ilara iganani sai dare mana barci sai ya kai mu zuwa ga wajen wani makiyayin ƙananan dabbobi tumakai da awaki da shida bashi suka je wannan wurin za su kwana da sai su wuce ya ce falamman tasofan lailu lokacin da dare ya tsaka mana ya raba tsaka ja a zi'ibun sai wani kura ya zo fa'aka da hamalan min alganam sai ya samu ɗan tunkiya wannan kurar ko kyarkeci sai ya damɗi wannan ɗan tunkiyar sai ya zuba da gudu fawasa ra'i sai makiyayi sai ya tashi ya zabura faƙala sai ya ce ya amir alwadi ya ce ya shugaban wannan kwarin waki kira aljani sai ce jaruka wannan wanda ka ba kariya wannan makwabci na wanda ka ba kariya kawai na bai same shi an ɗauki dunke shi sai ce fanada munadin sai ce sai wani mai kira ya kira lanara ba maganin shi ya kula yana ca ya sirhan ya ke wancan kyarkecin arsilhu saki wannan ɗan ɗan tunkiyan sai ce fatal hamla ya shtaddu hatta dakhala fil ghanam fatal hamlu ya shtaddu hatta dakhala fil ghanam yace sai ga wannan dan tumkiyin ya zo a guje ya shiga cikin wannan garken na ƙananan dabbobi falam tusibuhu kadma babu wani ƙurzane da ya same shi to bayan wani ya ce wa anzalallahu ta'ala ala rasulihi bi makka to ba wani ne Allah ta'ala sai ya sabkarwa annabin shi annabi sallallahu alaihi wasallam a garin makka wannan ayar wa annahu kana rijalun min al-insi ai da al'amarin yake ya kasance waɗansu mazaje daga cikin mutane ya'uduna suna neman tsari bi rijalin min al-jinni da mazaje daga cikin aljannu fazaduhum rahaqa sai suka ƙarawa ɗiyan adam ƙin tsoro ina ta gani to wannan kisa an rawaice ta daga ubaid bin umair hakanan mujahid da abil aliya da kuma alhassan da sa'id bin jubair da ibrahim an-nakhai duk sun rawaice irin wannan kisa malai shi wa qad yakunu hadha adh-dhi'bu alladhi akhadha al-hamla wa huwa waladu sha kana jinniyan tayu wannan wato kerkeci ko mu ce kurar da ta zo ta kama wannan ɗan tunkiyan ta yi ya zama aljani ne ba kurin kirki ba ne aljani ne hatta yuri ibal insani wa ya hafi minhu don ya tsoratar da ɗan adam ɗan adam ya kai yana ƙara jin tsoron shi ina ta gani kenan sai ga muna neman tsari muna addu'a to sai suke zawa da wasu tsare-tsare na me na su ƙara tsoratar da mu mu ƙara ƙaskantar da kai a gare su mu rika neman tsarin na a gare su ina ta gare kina wani kisa ya kata ne saboda tafsiri da biyu sai yake cewa summa raddahu alaihi lammas tajara bihi kaga sai wannan aljanin sai maido wannan dan tunkiyan yayin da shi wannan balaraban ko wannan makiyayin ya nemi taimako ga shi wannan aljanin kuma wani aljan ya haka ne da yudillahu don ya batar da wannan mutumin wa yuhilahu kuma ya wulakanta shi kai dan adam ya gama lamarin shi da na aljani babu wani ci gaba da lamarin zaka samu Allah ta'ala ya gaya maka cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa eh babu wani tsarin da aljini zai zo ga dan adam kuma ya zama wannan tsarin wai wai na ci gaban ka ne wai dan yana son ka duk wani tsarin da aljini zai zo wa dan adam to wallahi ne halaka ka ne ka gace wannan bokan yakan ta'amuri da aljanu aljannai ababen shi suna ci ko wannan malamin tsubu ko kaza ko kaza ai aljani ba yadda za a yi ma dan adam hidima haka na a kyauta kawai ba ne ba ka ne shi burin shi a rayuwar shi kawai ya hallaka ka Allah ya gamar innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum inna ja'alna ash-shayatina awliya'a lil ladina la yu'minun Allah ce su suna ganin mu mu ba mu ganin su to guru su su halaka dan adam ne in ga yana ma mutum dan adam hidima to na aljani ya kare da kai ko ya ana kai sallah wata daga cikin sallolin farilla kawai ka fasa ko ya sa ka rika mishi sujada karshen al'amari dai ko ya sa ka rika sallah ba arwalla ko ya hana ka wankan janaba duk wani wanda ka gani wallahi yana ta'amuli da aljanu to wannan mutumin tantirin kafiri inda ya suna aiki da aljanu to aljanun bai waye musu wani hidima wallahi ya kafatar da shi babu shakka da haka kenan babu wani abin da aljani zama dan adam wai dan ya taimake shi a kawai dan ya batar da kai ne ya walakanta ka Allah ya karrama ka ya ɗauka ka gaya maka daraja ya maka hankali shi so yake walakanta kai mana ka mutumin banza shi za ka aljini suna ka amma ɗan adam ya tsaya matsayin shi na ɗan adam aljini me zai maka wallahi babin da zai maka yanzu shi shaidan in kai shi ne burin shi ba halaka wani gabaki ɗaya ba to amma kuma ya iya in ka rike musulunci ka rike azuka ba yanda zai da kai to baban ma bai iya yin wani abu da kai ba ina kuma sauran 'ya'yan za ka ba abin da zai iya da kai ba abin da zai iya kawai kamtar da lamarin shi ina wata gane kenan da aka wajen neman biyan bukata aljani Allah ya bashi damar da zai iya yi in ya hallaka kai kafirtar da kai ya rika tsinka muku maka abubuwa an zo ana neman kaza ya zai ce na wuri kaza ka faɗi a shi a gani haka nan waye kaza shi tun da shi yana da dama ya yi tafiyar da dan adam ba zai iya ba ya tsinka wurin da adam ba zai iya ba amma dai daga ƙarshe sai ya halaka ɗan adam to da shi wanda yake yin da wanda zai je ana musu dukan su halakakku ne ana zana salama yake cewa wanda zai je wajen boka sallar shi ta kwana arba'in babu in ka gaskata shi kuma ka kafir cewa abinda aka aiko manzo sallallahu salama da shi kaga babu wani hadari ga mutum musulmi kamar tsaki kamar ta'amuli da aljanu kamar bokanci babu mai haɗari ga ɗan adam kamar shi musamman musu musulmi na ga mutum ya kiyaye musamman mata su ne kamata a ja hankalinsu sosai ga lamarin bokaye da masu ta'amuli da aljannu sai ga mutum gashi musulmi ne wani in aka ce mishi kaza bai dace ba huta daga shari'a ne musamman mutum mishi lahiya kawai sai gigici a wai shi ya samu lahiyar ya tuba to in kai je yi ka mutuwa ka mutu mushrikewa kuma inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha kaga ai kama kanka dan haka kenan babu wani hadari ga dan adam kamar ta'amuli ga waɗannan aljannu waɗanda suke masu wato batar da dan adam kuma duk wanda ya hada gari da su zaka cewa cutarwar shiga ɗiyan adam wallahi ba kaɗan bane zai kalli masu yan bokan nan da yan bori da malaman tsubo gaban da suke mugun al'amari malam fitinar da suke haifarwa ya yi na masu shida kwaya wannan shi su raba ɗa da uwa ɗa da uba miji da mata babu wani shidan da ba sa yi sama kuma yaga an sa musu ido gari na musulmi a kyale suna abin da su gara ba ranar da an sa abin da ake yi gaskiya ba a kyale su yanzu idan su saudiya a ganka da buzu da tawada da tabji ka aji to kashi da uku kawai an sanda macen zaka kamo ka za a kai ka kaso sai an yi kwanaki ana ma an Allah taimake ka ne amma aka same kama da wasu ɗansu talatin kusa mu mu- mafi yawa rubutu da ake na tsubu ai ba ba ƙurani ba ake rubuta wani kadin kadin ne za a yi da waɗansu arkam da sauran duka waɗannan wa rumuzi ne na kiran aljannai da sauransu kiran aljannai ba kuma mana aiki to in aka same ka da wannan kai zance ya ƙare haddu sahir darbatun bisayf haddin dan boka ko malamin tsubbu mai tawamuli da aljannai haddin shi kawai a yanke mishi kai saboda ɓannar da yake yada a bayan ƙasa to ga tawamuli da aljannu mugu al'amari ne na haka dai wato baya halitta mutum ya yi sako-sako ma akan wannan abin balle ma ce yana yi na ga kenan aljani abin da yake ya farkar da ɗan adam ya walakanta shi wa yukhrijuhu an dinihi ya fitar da mutum daga addinin shi to Allah ya tsare mu game da sharrin aljanna Allah ya gwada cewa wa annahum lalle su waɗannan aljannai zannu sun zaci kama zanantum kamar yadda ku mutane kuke zato allan ya ba'asa Allahu ahadan Allah ba zai turo da wani manzo ba bi ma'ana lan ya ba'asa Allahu ba'da hadhihi al-mudda rasulan kenan bayan wannan tsawo kahin aiko manzo sallallahu alaihi wasallam an dauki lokaci mai tsawo to dan adam yana zan cewa ba za a aiko manzo ba to su ma aljanna haka suke zato ba zato ba tsammani ko ga annabi sallallahu alaihi wasallama yazo kuma suka ji qur'ani suka ga abin nema ya samu suka yi imani da shi wannan shine tafsiri na ko tafsiri na biyu wanda suka ce wa annahum lalle su aljannai zannu sun zaci kama zanantum kamar yadda ku mutane kuka zaci Allah ya ba'atha Allahu ahada Allah baya tayar da mutum daya idan ya mutu kasai wanda Allah ta halaye kuma zo sallallahu alaihi zuwa gare su babban abin da ake kikika da su cewa ba su yarda an mutu za a tashi suna zaton cewa idan an mutu babu ni tashi to su ma aljannan a tafsiri na biyu sun zaci cewa idan an mutu shikenan ba za a tashi ina ta gani na sai Allah shigo da cewa وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا Na'am alhamdulillah a ana nuna cewa lokaci yayi kenan nan ma za mu dauki lokaci ne da haka za mu tsaya nan mun samu ayoyi dai guda bakwai a cikin suratul jin muna fata abinda muka ji na dai- na daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon aikata na kuskure Allah subhanahu wa ta'ala wato ya ba mu gya- ikon gyarawa haka dai Allah ta'ala ya aiko da wannan alkur'ani yake tasiri ga mutanen kirki na haka kadda mu bari qur'ani bai tasiri akan mu ba mu yi kokarin sauraren shi da karanta shi da kuma sanin ma'anonin shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا امورنا كلها ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين آمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل آمين.
ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته آمين.
ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته آمين.
ولا مريضا إلا شفيته ولا آمين.
حاجة من هوائج الدنيا هي لك رضا ولنا صلاح آمين إلا أنت ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله